أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على هدي على قدره عزيز إذا شرعت في الدكار الورد فلازم الآداب قدر الحد تأدب في ظاهر وباطن فيه يرقى المرء للمواطن مستعذرن شيخك المربي كذاك شيخه بدون ريب ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تعين حيلا نعم ولا شغل السلام وسألة الأنام أنا جبران يسر الله تعالى yace iza sharata shiddi kare wurdi in ka shiga cikin karanta wurdi in ka fara karanta wurdinka da kake karanta falazimin adaba to ka lazimci ladubba ladar lahaddi gwargwadon iyawa gwargwadon ikonka wani irin ladabi mutum za yi shi wace ta'addubun fi zahirin wa badini ladabtuwa a cikin zahiri wa badinin da badini a zahirinka kana karanta lazimi a ga khushu'i da nutsuwa tsoron Allah a zahirinka zaman da zaka yi ba kowane zama zaka yi ba zaman karanta lazim kada mutum ya sake ce yana lazim ya miƙe kawa ya miƙe kawa su kalli gabas baki ɗaya wannan ba zama bane ba na almajirai ba zama bane ba na bayan Allah masu wato saboda kana zama da ubangiji ne kamar yadda duk yawa hukumce-hukumcen lazimi suna kama da na sallah shi almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana asiri ne da ubangijinsa saboda haka ma manzana sallallahu ke cewa kar mutum ya saki ya kamar sallah ya yi tofiya gaban sa Allah ne yake fuskantar sa to haka nan kai ka zo lazimi ai ko mita ne kake Allah yi da Allah kake magana tunda kace astaghfirullah ina neman gafaran Allah Allah kake da mu to kana asiri da Allah kuma ka miƙe kawa babu da dai wannan ko kadan a ciki wani bawan Allah yan bambance ba sirri ne sirri sirri yana cikin manyan waliyar silsila ta jini da sadik yana ya miki kawansa jikin kawa sai ji an kira shi ya sirri haka za su ja da muluk ya kai sirri haka dama haka nan kake zama da sarakuna ya ce to shi ko sai ya naɗe kawansa ya ce to in Allah ni ko zan ƙara miki ƙawara ba ashe bai sake miki ƙawansa ba ba wai su kalli gabas ba ko wanda jiya bai sake yarda ya miki ƙawansa to hakan nan mutum ya auna da hankalinsa ba ko ina za ka je yanzu ka garin ko da gaban mai garin garin ku ne yana gan ka miƙe ne kawai ba kai da shi ba to barantana gaban sarkin sarakuna Allah tabaraka ta'ala to wannan ba zaman za su yi bane ba da yadda za a yi da yadda za ka yi dai wannan shi ne da abin guje ma na farko zama mafi fici wanda aka yi so shi ne zaman sallah amma ko da zama irin wanda ake harbe kin nan wa'ansu sun inganta shi na cikin zama wanda mutum zai iya amma zama wanda shi wanda shi ne zaman ladabi zaman sallah yawa sannan mutum ya nusu wani wuri an so ma mutum ya rinsa irinsa ko da irin naka ba rubuce yake ba ka kau da kanka daga wange-wange da hange-hange da ƙoƙarin yin magana wani yana ana tambayar ka sai ka duk suka ce sai ka kwata wani kwatamce da tabzi da kana ta wani kokari kamance da abin da kake ciki kai kana ba magana ne da Allah tabaraka ta'ala to kuma wai sai ka kula shi a lokacin to shine ke da tafi kamar na ce yadda na ce shi kullum lazumin ana kamanta shi da sallah wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya wuce wani mutum na sallah amma yana wasa da geman shi na kama geman shi na saki sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cewa law khasha qalbu hadha la khasha jawarihu haka kama ga sallallahu alaihi da dai zuce wannan bawan Allah da ta nasu da gaɓoɓin shi masu nasu yawa to haka ya kamata a zahiri a zahirin da an ka daman an kalle ka sifa dai ta zahiri wadda kawai ka sallama kana ka san gaban ka sa abin da kake zaman da za ka yi yawa da sifan ku kamar na faɗi ba mutum ya ɗage kansa ba ba mutum ya duke kansa ba kuma kamar zai abin nan zama dai wanda ke na madaidaici gashi nan zama irin zaman sallah wannan a zahiri kenan wa batini haka na cikin batini shi ma a ka yi ladabi ba ka yi ladabi ba ba kama Allah ta barka wata ladabi ba in ka zo kana ambatan Allah tun da farko za karanta lazimi musamman ka iya karantawa da niyyar da sai Allah mai nina wato an ta karrama ilaika da kira hatil wurid la zawahi Allah fi misali Allah na yi niyan neman kusancinka da karatun wuridin sahi misali kaga Allah ka ce shikenan kamar mai niyyar sallah ne duk da ka ka kusanci Allah kana neman kusancin Allah to daman kamar ne zo cikin hadisi wanda ya zo ma Allah in ka zo ma Allah daidai da shibra wanda ya zo ma Allah daidai da kamu daya Allah zai zo mai daidai da zirai in ka zo ma Allah zira'i zai zo ma ba'i shine cikin gaba zira'i kamar daga yatsanyu hannu kamar gehen yatsanyu zuwa gwiwa hannu shine zira'i to in ka zo mai Allah haka Allah zai zo ma cikin gaba sannan ka zo ma Allah kana taya zai zo ma yana sassaka wannan dai niyyar cewa da ka nihi Allah to zai nihi ka linkin ba linki irin niyyar da kai da shi to ka nemi ka ce za ka neman kusancin Allah ka fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala to kuma sai ka saki zuciyarka ta ta yi wani tunani da yawo da wasu tunani wasu abubuwa na duniya ko ma na lahira ne ka san kana gaba Allah tabaraka wataala ka nasu kuma Allah tabaraka wataala shi abin da ke kallo wannan zuciya ita ce ke kallo kuma ka yi wani waje da ita to babu wannan baka yi ladabi ba a baɗi ka wuzganci Allah gashi kamar ina ka lura kamar kai wani uruno na munawuci ne ni yanzu da an kanka an ganga misali an ce wancan ina gana da Allah ashe ko kai kai zuciya taka kawai jikin ne yake yake kama ya zahirin ya saba ma faɗi ai shine munawuci to Allah kare mu Allah ta ya mu iyawa da kwatanta irin yadda ya kamata to dai a baɗi abin da ya kamata na ladabi na baɗi shi ma ka yi ce wuce bihi yurar kalamar da wannan ne ake ɗaukaka mutum lilmawa tsini zuwa matsayayi matsayi matsayi daman kullum mutum cikin sayiri yake kullum cikin tahiya mutum yake to ga abin da ke sanya mutum lokaci guda sai ka shika ka ji inda baka tsammani wasu hadiran na shekha kada murabbi sai ya ce in za ka yi in ka tashi lazumin dai har yau ko wajiba ko ma zikirin shuma ka halarto da shehin ka mai maka tarbiyya ka shehinka kamar ga ka gaban shehinka ne kake yi da abubuwan wanda su kara ma mutum nutsuwa da yin aikin yadda ya dace alhamdulillah daman kai da kake yi an baka an yarda da kai an baka amana abin ne din da kake ko ba mai ganin ka kasan Allah na ganin ka to wannan wakilin na Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda Allah ya sanya shine zai zama shehinka ka sanya kamar shi da ya baka aikin nan ga shi gaban shi ne kake halarto shi yana ƙara ma wata akwai wata himma akwai wani abin da kake shi na ƙarin nutsuwa na cikin aiwatar da ibadar zaka malam wasu ce ana an samu asalin wannan lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sabai suka ce ba mu ida bisi ne ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam sai da muka yi musan zukatanmu yasa na Anas bin Malik kare da tsaron da kyamun da kira wata ba ba mu ida su ne ma'aiki su sulam sai da muka yi wai mu ne kwa me ya sanya saboda ma'aiki su sulam zahirin gangan jiki ta ma'aiki su sulam ta fito daga garin su wannan ashe tana da wani tasiri na musamman wannan gangan jikin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ke take tare da su to irin wannan halartar ne in ka halarto ka ji kana tare da kamar gaban shehin ka kake karantawa nan to shi ma yana ƙara ma kuma kana samun madadi haka nan ake so kana yi kana neman madadi da gare shi yace wace kaza ka shekahu haka nan shehin shi biduni rai ba tare da kokonto ba kamar kana shehin ka shi ma shehin shi in kuma ma ka tsaya ga guduwa ka halarto shi ibrahim rai latara anu ko shi su jani rai latara anu za ka iya halarto su da shi kuma mafi cika shi ne ka halarto sura ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda za ka iya wannan shi ne mafi cika kamar gaban ma'aiki sallallahu kake karantawa gashi kana ganin shi da idan zuciya ka gaban shi kake ja kana karantawa wannan shine cikan huduri wanda aka so amma in ka kasa wannan ko ma dai baka da suran kowa a kanka alhamdulillah ga suran maulana shehu ibrahim ya sallata anhu ta cika duniya ya ishe ka ka hadarto kamar gaban shi kake kana nema Allah ya karfafe ka da himmashi da madadin shi to ana son haka kaza ka shekha ubaidin rabi wa lazimin hudura wasu sukuna sannan ka lazimci huluri shi huduri nan abin da ake nihi kamar yadda nan kwanan ta ɗazu abin da kake yi ka san abin da kake ka zama cikin fatan jikinka kana lazimi kana ka san lazimi kake ka san ma me kake cewa kana jin abin da kana cewa astaghfirullah astaghfirullah nake cewa astaghfirullah ba kawai baki na motsi ba yana hadi amma hankali da zuciya duk ba a nan suke ba wannan ba babu huduri kenan shi ko ibada kamar yadda zo cikin hadisi sai ce mutum mai sallah ya wani mutane suna sallah wani ba da bai ko bai da komai cikin sallah sai rabin sallah wani sai a wani hadda ya kai likita wani sai ɗaya kan sai bisa biyar na sallar shi kawai ke da ƙarshe daɗi sun yace mutum ba bai da cikin sallar shi sai abin da ya hankalta za ka zo ka yi sallar tun harko da ƙarshe kamar san komi kake mutum hankalin ka ya tafi wani waje amma ka yi tashi sallar daidai ka yi ta to wannan sallar baka da komi a cikin ta to shi ne shi ma lazimi haka ne in ka zo tun harko sai kana cikin fata ka san me kake faɗi ka san ka riƙa jin ko kai kokari ka danne wannan tunanin naka mai yawo ka maido shi waje guda kana bibiya a hankali a hankali kana karantawa kana karantawa kana ji abin da kake wani haka nan har karshe wasu kuna kuma da rishin motsi ba a so mutum kana yi ba kana waiwaye ba a waiwaye ba a wani bandirin gyada kan nan da wani ne da me da abubuwan da ba su dace ba ka samu ka yi kim kana ana son sukun yawwa ka za ka halwatan hakan nan mutum ya lazumci halwa shine kadaita wannan kadaitan tu'inu shina tana taimako shine wani lokaci ala shi asali da mun ba a so mutum baki ɗaya kawai tun daga farkon yinin ka har ƙarshen yini har kullum kai cikin cakuruwa kake da mutane da harkoki ana ta ana ta taɗi ana ta yin riki ana ta babu dole ne ce ka samu lokaci da za ka zan keɓancewa yawa ka keɓancewa da zikiri ko da a halin lazim wanda kake karantawa ne bakon karanta shi cikin hayaniya da hargowa inda dama ka samu nurin za ka keɓance ka karanta ko kuma ita halwa dai daman kaɗai ta ce kada zan a yawan lokaci kana yin halwa amma ita halwa ɗan kullum abin kiyayewa sai da izini da sharadi da sauran abubuwa ya kamata ba mutum kawai za ka ɗauki wani zikiri ka shi buga makanka ka yi ta bugawa ka shi kuma ka jawo makanka wani abu irin wannan na karanta malam shekh islam wasu alata na alhaji baram ya sura tare da cewa irin mutum ya ɗauki zikiri yana yi ba tare da izini ba to in ya ci riba shine ya hita salim alim cin riba shi in mutum yana kana ka ɗauki zikiri kawai ka ɗauki wani adadi ka ta bugawa kawai haka nan ba izini ba komi to in ka ci za in ka yi ta salim alim to ka ci za za gani abin kiyaye in kama wannan ta halwa ce wadda take karkashin wani shayi shi ma to wannan akwai halwa nau'o'in halwoyi kuma daban suke amma wannan la ba wato irin dai mutum ya rika keɓancewa ana son mutum zuwa lokaci yana dan keɓancewa kana samun lokacin da zaka keɓancewa da kanka ka yi tunanin wasu abubuwa kana tunanin abubuwa na ci gaban ka na yadda kamata ka gyara na tsakanin ka da ubangiji hakan nan dai to ana san shine keɓanta na tana taimako wani lokaci to alhamdulillah ne za mu tsaya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين